ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا يمتينا شاء أكو قوة جماد الآخرة hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 4 ga watan 12 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad na babban malami Shamsuddin Ibn ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda kuma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasin mu na 85 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna game da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da karantawarsa game da wato manzanni ko kuma ƴan aike ko jakadun abokanan adawa duk sanda wato abokan adawa na musulunci suka turo da jakadu ko yan aike da wasiƙa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam baya yaƙar su ba kuma ya kashe su kamar yadda muka ji akwai wasu jakadu guda biyu da musailamatul kazzab ya turo su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mazala ya ce kuma aqidar ku irin ta musailama ce suka ce eh ya ce da ba don ƙa'idar musulunci ba a kashe jakadu ba da na sare muku wuya yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama baya rike ɗan aike idan ɗan aike ya zaɓi ya tsaya a addininsa to ba a cewa ka zo kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da mutum ya zo ya zaɓi ya addinin annabi sallallahu alaihi wasallam matuƙar ɗan aike ne baya rike shi yakan ce ya koma ya isar da saƙon sannan in yana da buƙatar musulunci ya kuma dawo a ƙashin kansa ya zo ya musulunta kamar yadda mun karanta hadithin abu rafi'in maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ƙurayshawa suka wakilto shi da saƙo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lallai ina so musulunta ma'ana na ji musulunci ya shiga cikin zuciyata annabi ya ce to ka koma domin ni la akhisu bil ahad wa la ahdisul buruda ce ba na saba alkawari ba kuma na rike jakadu yan aiki ka koma idan abin nan da kake ji na imani a cikin zuciyarka bayan ka koma ka ci gaba da je sai kuma ka dawo nan dawo wanka ce ba aiken ka akai ba wannan shi ne abin da muka karanta sannan daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam makiyansa idan sun yi alkawari idza ahadu wahida min ashabi idan makiya suka yi alkawari da mutum ɗaya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan kada a cutar da su kuma ya zamanto alkawari ne wanda ba zai cutar da al'ummar musulmi da musulunci ba annabi yakan zartar da wannan alkawarin ko wannan ainihin wato abin nan yarjejeniya da suka da wani cikin sahabban sai kamar yadda muka ji cewa Abu Huzaifa da shi da mahaifinsa Husayl sun yi wa Qurayshawa alƙawari da yarjejeniyar ba za su shiga yakin Badar tare da su ba da aka lokacin da suka fito za su hijira zuwa Madina Quraysha suka ce za ku je hukumara wa Annabi baya a yake mu ko suka ce suka ce ku yi mana alƙawari suka ce mun yi alƙawarin ba za mu shiga ba za mu zama tare da Annabi ba wajen yakakku a wannan yaki da haka da suka je ko za a fita yakin Badar suka ce to ya makin Allah mu fa mun yi wani alƙawari mun yi wa Quraysha alƙawarin ba za mu bika ba za mu shiga cikin yakin nan tare da kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku cika alƙawarin da kuka yi musu ku koma ba sai an je da ku ba mu kuma za mu nemi taimakon Allah akan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da Qurayshawa tsawon shekara goma akan cewa daga cikin sharuɗan duk wanda ya zo masa ya musulunta zai mayar musu da shi amma duk wanda ya yarda a musulmi ya koma wajen su ba za su dawo da shi ba wannan haka abin ya ci gaba da gudana sai dai mun ji cewa cikin waɗanda aka ce in sun taho daga kafirai sun shigo cikin wato musulmi kar a mai da su mata ne idan mace ta musulunta ta kwato ko ta gudu daga hannun kafirai ta dawo wajen musulmi ba za a mayar da ita ba an gane ko kamar yadda mun karanta ayoyi guda biyu cikin suratul suratul mumtahina da suke bayani akan wannan gaba قال المؤلف رحمه الله تعالى ولما كان خالد muta'awwilan sana'a ko ta ƙa'ida da musulunci yake da ita idan wato aka yi masalaha kamar sulhu hudaybiya an yi masalaha cewa duk wanda ya zo daga ƙuraishawa zuwa ga annabi zai manzo Allah zai mai da shi amma duk musulmin da ko yayi ridde koma wajen ƙuraishawa ba za su dawo da shi nabi ya yarda da to da haka bisa wannan sulhun sai ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallama la yamna'uhum an ya'khudhu man ata ilayhi minhum baya hana su su zo su kama wanda ya gudo daga wajen su yazo wajen sa baya hana su zo su ce wannan ayi mu cikin yarjeje mu ne mu sai su dauke shi tafi da shi wala yukrihu ala al'audi in ko ba su san ya gudo ba shi kuma baya matsa masa cewa ko ba in sun biyo sawu zai ce to gashi nan ba zai hana su kama shi ba in ba su biyo sawo ba shi kuma baya tilasta masa ce sai ka koma cikin su an gane ko ba zai umarce shi da haka ba sannan duk sanda kuma suka kama shi suka komar da shi suka tafi da shi a can ko kan hanya yayi sa'a ya bubbuge su yayi wani abun na laifi ko kuma to wannan kuma ba ruwan Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya fita daga hannunsa ya koma hannunsa duk da basu danka shi a hannun hukumomin su ba can amma shi ya ba hannunsa da haka da abin da ya aikata Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da hannu a ciki ina ba ta gane shi sa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya diyar juzaima kabilar juzaima nabi ya biya su diya na ma atlafahu khalid abinda khalid ibn walid yayi musu na ta'adi sannan kuma yayi inkarin abinda khalid yayi sannan ya barranta daga abinda khalid yayi saboda an yi maslaha da su kuma abin da ya faru ya faru haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya irin abin da suka suka samu na hasara sannan yayi inkari ya kuma barranta daga abin da Khalid ya aikata kamar yadda mun karanta satin da ya wuce yace walamma kana Khalid muta'awwilan yayin da ya zamanto Khalid bisa tawili yayi wannan kisa wa kana gazuhum bi amrihi sallallahu alaihi wasallama kuma dama ya kar kabilar Juzaima da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama aka yake su baminahum annabi sai ya biya su binisfi diyatihim amma rabin diyar da ake biya haka annabi ya biya su rabin diya li ajali ta'wili wa shubha saboda akwai tawilin da shi Khalid ya dogara da shi akwai kuma shubha wa ajiz wa ajrahum fi zalika majra ahli kitab sai gudanar da hukuncin su akan wannan mas'ala irin hukuncin ahlul kitab alladhina asabu bizimmati la bil islam wanda suka tsare jinanansu su kafu ahlul kitab bizimmati saboda alƙawari da yarjejeniya da ke tsakaninsu da musulmi la bil islam ba wai sun tsare jinanansu bane saboda musulunci a alƙawarin da aka yi da su cewa ba za a kashe su ba ba za a illata su za a kare su a kare dukiyoyinsu da sauransu to wannan shine ainihin wato ya ainihin kare su ba wai musulunci da suka shiga ba ولم يقتضي ولم يقتضي أحد الصلح أن ينصرهم على من هاربهم sannan hukuncin alkawari na sulhu da aka yi da kafirai wannan kuma bai hukunta a ce lalle sai musulmi sun taimake su ba alaman harabahum akan wanda zai yake su misali sai misali an samu kafirai da yawa sun zo sun yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta a baya banu quraiza banu qainuqa banu nadir duk sun zo sun yi sulhu da annabi hatta mutanen makka da sun irin wannan sulhu to irin wannan sulhu in aka yi to idan wani wanda ba da shi aka yi sulhu ba can gefe guda ya zo zai yaƙi waɗanda suka yi sulhu da annabi ba lalle ba ne annabi sai ya taimake su ko kun gane yanzu misali ƙurayshawa da suka yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam a sulhu hudaybiya sai wata kabila can ta zo za ta yaƙi ƙurayshawa ba lalle ba ne annabi sai ya taimaki ƙurayshawa akan dan me yasa za a yaƙe su shi dai tsakaninsu babu yaƙi ina fata an gane kuma ba zai goyi bayan a yaƙe su ba amma wasu can suka zo su kuma tasu ta haɗo su za su yi yaƙi tsakaninsu ba ruwansa shine ma'ana walam yaqtadi ahadu sulhi yarjejeniyar sulhu tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba bata hukunta an yansurahum a ce sai musulmi ya taimake su ba alaman harabahum akan duk wanda zai yake su mimman laysa fi qabdihi daga wanda baya karkashin ikonsa wanda kawai musulmai shugaban musulmi zai hana ya yaki wanda kawai zai hana ya yaki waɗanda suka yi aka yarjejeniya da su waɗanda suke karkashin musulmi yanzu dukkan wayanda suke karkashin daular musulunci in suka ce za su yaƙi wayanda suka yi sulhu da musulmi to shugaban musulmi zai hana a sani ba ko kun gane abin nan an gane ko zai hana amma yanzu misali sai aka yi sulhu da musulmi sai kuma wayanda aka yi sulhu da su tsakaninsu da musulmi ba yaƙi kuma duk wanda ke karkashin gwamnatin musulunci ko daular musulunci ba za a bari su yaƙi waɗancan wayanda aka yi sulhu da kuma alƙawarin rashin yaƙi tsakani ba amma can wani in ya tsallako zai yaƙi waɗancan kafiran waɗanda aka yi sulhu tsakaninsu da musulmi ba lalle ba ne sai musulmai sun taimaka musu ba lalle ba ne an gane fafihi a ƙarƙashin wannan hukuncin da wannan dokar za mu gane annal mu'ahidina kafiran da aka yi alƙawari da su iza gazahum man laysa ta qahril imam idan wanda baya karkashin ikon shugaba ya yake su wa fi yadihi ba a hannun shugaba yake karɓa umarni ba sai je ya yake su wa in kanu minal muslimin wai koda suna cikin musulmai wanda suka yake su annahu la yajibu alal imam radduhum anhum ba wajibi bane shugaban musulmi sai ya hana wa'ancan su yake su wala zamana alama atlafuhu kuma ba shugaban musulmi ba zai biya abinda wadancan suka yi musu ta'adi a kansa ba kun fahimta yawa yanzu bari in bada misali da unguwa misali a ce nan unguwar sun yi maslaha babu yaki da yan tukuntawa unguwar tukuntawa misali an fahimta to sai ya zamanto yanzu tsakanin nan unguwar da yan tukuntawa babu yaki to amma idan 'yan sabuwar gandu suka zo za su yaƙi 'yan tukuntawa ba lalle ba ne sai 'yan nan sun hana 'yan sabuwar gandu su yaƙi tukuntawa ko kun gane misalin saboda mai yarjejeniyar iya tsakanin nan ne da tukuntawa can kuma babu wata yarjejeniya ta babu yaƙi tsakanin 'yan tukunta da sabuwar gandu da aka ko da 'yan sabuwar gandu musulmai ne musul shugaban musulmi nan unguwa ba lalle bane sai ya sa baki ya cewa wancan musulmi shugaban musulmin sabo kan dukaka yake mutanen tukunta domin akwai yarjejeniya tsakaninmu tsakaninmu ne yarjejeniya ba tsakanin su can ba wannan misalin ban sani ba ko ya fito da karatun yawa to kaga irin wannan sai zama ba wajibi bane shi shugaban musulmi na nan ya hana yan sabuwar gandu yakar mutanen tukuntawa sannan idan mutanen sabuwar gandu suka zo cikin tukuntawa suka yi musu ta'adi misali to ba wajibi bane akan musulmin shugaban musulmi na nan unguwar ya biya hasarar da mutanen sabuwar gandu suka yi wa mutanen tukuntawa duk da cewa su ma mutanen sabuwar gandu musulmai ne kamar yadda nan musulmi ne tunda alƙawarin yarjejeniyar iya nan ne da tukuntawa وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هديه أولى من الآراء ويرقو ده حكمته حكمته da suke da alaka da yaƙi wal masalihi da sulhu was siyasati da shugabanci siyasa min hadihi a ɗauki hukunce hukuncen yaƙe yaƙe a ɗauko hukunce hukuncen sulhu a ɗauko hukunce-hukunce siyasa da jagoranci da shugabanci min hadihi daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam aula shi ya fi dacewa min al'ara'i fiye da ɗaukan hukunce-hukuncen waɗannan abubuwan daga ra'ayoyin mutane ya fi wato a ɗauki koyarwar annabi ya yaƙi ya kuma ya yi sulhu da waɗanda aka yi sulhu ya siyasar musulunci take yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da musulmi da waɗanda ba musulmi ba to a ɗauko wannan daga koyarwar annabi shi ya fi dacewa fiye da a ɗauko daga constitution ko wani doka ta wata ƙasa ko wani tsari na wasu mutane ko gurguzu ko ko ko jari hujja ko wani abu mai kama da haka wannan duk ara ne ra'ayoyi ne da haka in aka ce musulmi zai harkokin yaƙi don mun ji cewa hatta abin da ya shafi wato yaƙe-yaƙe musulunci a shaidu yana da tsare-tsare irin nasu duk mun karanta idan kuma za a zauna a tebur ba a so a gwabza yaƙi tsakanin ƙasar musulmi da wadda ba ta musulmi ba to ba zuwa za ku yi zuwa ku kawo ra'ayoyin ku kucin fuda ba akwai ra'ayoyi akwai hukunce-hukunce na musulunci sai a ɗauko su a yi hukunci cewa ba a san yanzu a yi zauna a kan tebur a yi sulhu ba a so a yi yaƙi sannan idan za a yi siyasa to a yi siyasa irin ta wadda aka samu daga koyarwar musulunci wannan ya fi a ce wani ya zauya ya muku tsare-tsare ko wasu mutane su zauna waɗanda suna da ƙarancin tunani suna da ƙarancin ilimi suna da ƙarancin tajriba suna da ƙarancin sanin me zai je ya dawo a ce su za su tsara muku yadda za ku yi siyasa yadda za ku yi sulhu ko kuma abin da ya shafi yaƙi wa ala hadha akan haka fa in kana baina ba'd mulukil muslimina wa ba'd ahli dhimmati ahadu da haka a ƙarƙashin wannan idan ya kasance tsakanin wasu sarakunan musulmi da wasu cikin sarakunan kafiran amana akwai alkawari jaza limalikin akhara ya halatta ga wani sarkin can daban la ahada bainahu wa bainahu wanda shi babu wani alkawari tsakaninsa da kafiran nan an ya gazuhu babu laifi yazo yake su ya halatta an gane ko yanzu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da banu ƙuraiza banu nadir banu kailuka da ya zo madina to yanzu shi tsakaninsa da su babu yaƙi amma idan musulman da suke wata ƙasar suka zo suka ce za su yaƙi mutanen banu ƙuraiza ko banu banu nadir ko banu wannan shugabannin wancan suna da damar yin haka ina fata an gane kama abta bihi shaykhul islam kamar yadda shaykhul islam ibnu taymiya ya bada fatawa fi nasara malitiyya game da kiristocin malita malitiya mustadillan bi qissati abil basir abi basir ya kuma yi hujja da qissar abi basir ya yi hujja da qissarwa abi basir qissar abi basir kissa ce wanda ta faru a hadisin sulhu hudaybiya a sulhu hudaybiya kaga an yi cewa babu yaki shekara goma in na quraishawa ya dawo cikin musulmi annabi zai mai musu da shi amma in na musulmi ya koma ƙuraisha ba za su dawo da shi ba da sauran yarjejeniya to shi abi basir din nan an ce sunansa ubaida ibn usaid al-thaqafi an gane an gane ko ubaida ibn usaid al-thaqafi shi ake kira da ake wa alkunya da abi basir shi kuma da shi da abu jandal akwai wani da ake kira abu jandal to su so biyu sai suka yi sa'a bayan sun gudo cikin musulmi sai aka ce a ai sai sun koma an gane ko to da suka koma su kuma aka ce sai kissa tana da dan tsawo shi abi basir wa'anda suka aka taho aka turo daga quraisha su tafi da shi mutum biyu ne an gane ko mutum biyun nan da suka zo sai annabi ya ba su shi ce ka bi su ai haka muka yarjejeniya da su da haka tafi kan hanya hanya da zango ana dan hutawa sai ɗayan ya fito da takobin sa yana cewa kai ai wannan takobin sai sai shi ma Abu Basir yake ta zuga takobin ka a takobin nan gaskiya yayi kyau kaza kaza kaza kaza sai suka dan fara hira kawai sai Abu Basir ya ce ah an ga takobin nan naka kuwa a ko wannan takobin gaskiya ina ka same shi kawai sai ya bashi yana bashi kawai sai ya tashi malam sai ya yake sai ya yake su gaba ɗaya sai ya kashe ta shi kuma ɗayan sai ya gudu dama bai nisa da madina ba sai ya gudu ya dawo cikin garin madina sai ce kaji kaji abin da ya faru da aka abi basir da ya dawo sai ya fahimci dai lalle ana nufin sai fa an mai da shi wajen mutanen da aka sai ya gudu to da ya gudu da shi da abu jandal sai suka haɗu sai ya zama ire-iren su duk waɗanda suka baro can suka gudu daga ƙurayshawa to tun da sun fahimci sun zo na sai an mai da su sai suka fara sansani sai suka taru a wani guri sai ma suke tara hanya ga su Qurayshawa sun zo wuce an gane ko to kage yanzu anan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa ya mika musu shi yanzu kuma an samu ainihin yankewa shi nan baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya domin ya ammayan musu da shi can kuma bai je hannunsu ba to yanzu duk abin da abi basu da ya ba ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kun gane yawo yanzu kaga da shi su su abu basir suka yi sansani suka taru da yawa yanzu da abin da suka yi yanzu ba za a sanya su a cikin yarjejeniyar da annabi da Qurayshawa ba ko kun bayyance hikima kawo wannan yawa wa kadhalika salaha ahla khaybara haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da mutanen khaybar lamma zahara alaihim lokacin da yayi galaba akan su ala an yujliyahum minha yace sai ya kore su daga kasar khaybar walahum ma hamala da rikabuhum yace amma suna da damar su dauki abin da raƙuman su za su iya dauka duk abin da raƙuman su zai iya dauka su dauka kamar yadda aka yi yahudawan banu banu nadir ne ko a madina aga su ma aka ce duk abin da dabbobin raƙuman su zai iya dauka su dauka banda makami to su ma khaibar da aka je annabi sallallahu alaihi wasallama sai sulhu da su akan cewa za su fice su bar garin khaibar amma duk abin da raƙuman su za su iya dauka su dauka ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاء أما بزاس دوكي الزيناري با شيني الصفراء بزاس دوكي البيضاء أزرفا كينا والسلاء ده مكامي wannan bandashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce cikin sharuɗan abin da za ku dauka kar ku dauki zinari kar ku dauki azurfa kar ku dauki makami wannan namu amma duk wanda ba waɗannan abubuwan ba na abin da ya shafi kayayyakin amfani da kayan abinci za ku iya dauka wa sharada amma annabi ya san yahudan khaybar sharadi sharadin ya ce da su Allah ya tumo kasu koye komai su fito da komai kasu koye sannan wala ya gibu shay'an kada su adana wani abu a wani guri kada su je wani guri su koye wani abu an gane ko kar su koye komai kada kuma su je su adana wani abu a wani guri fa in fa'alu annabi ya ce in kuka yi haka fala zimmata lahu ya ce babu alkawari an tafi wannan alkawarin ya tashi abinda kawai za ku iya ɗauka banda abubuwan da aka lissafa kar ku koye mana komai in kuka yi aka gano to yanzu kuma wancan alkawari namu da ku ya tashi fagayyabu masakan amma abinka da ba yahude kaga alkawari haka shi yasa Allah ya ce innahum la aymana lahum ba su da wani alkawari da aka fagayyabo masakan sai suka ɓoye wata jaka kamar salka ta fata jaka ce ta fata shine maskan sai suka ɓoye maskan masakan wato wani wata jaka ta fata ko kace salka fihi malu a cikin wannan salkar akwai dukiya li huyay bin akhtab dukiyar ta huyay ibn akhtab ne ihtamalahu ma'ahu shi kuma huyayi bin asqaf din nan ya dauko wannan jakar kudin tasa tare da shi hina ujliyatin nadir lokacin da aka annabi ya kori yahuda banu nadir daga ina daga madina ashe wasu daga cikin su suka kada suka tafi khaibar to da ya tashi jakar kudin sa gaba daya mai kudi ne zaka sai tafi da ita khaibar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka duduba sai aka ba ga wannan jakar ba fasa'ala amma huyai an sai ya tambayi baffan huyai bin akhtab cewa ina wannan ana kiransa sa'ayatu shi baffan sa'aya sai ce kai sa'aya ina jakar dan danka dan dan uwanka tunda shi sa'aya din ammin sa ina jakar huyai faqala sai shi ammin sa'aya din kenan sai ya ce a zahabatun na faƙatuwar huru sai ya ƙarya sai ce ai bayan mun yau hijira mun taso daga majina mun taho nan maka yaƙe-yaƙe da ake ta yawan yi da harkokin yau da kullum na cin abinci duk sun tafiyar da wannan dukiyar babu ita sai nuna wannan jakar ta kuɗi ta wato kuyayi bin akhdab babu ita yace ai an kashe kuɗin babu shi faƙala sai annabi ya ce al'ahadu ƙarib ya ce kai lokacin fa bai da yawa tsakanin tasowa ku daga khaibar daga madina zuwa khaibar dududu wata nawa sannan wal malu aktharu min dhalik wannan dukiyar ta huyay bin akhab ta fi karfin a cinye ta wannan tsakanin an gane ko wannan dukiyar ba za ta kasu ba a dan wannan takaitaccen wa'adi domin dukiya ce mai yawa fa dafa'ahu ila zubair to anan ne jami'an tsaro suke samun suka ga mutum akwai alamun abinda ake tuhumarsa kuma yake tsayawa ya faɗi gaskiya to ana iya a gana masa azaba dan yayi bayani ina ga muna fata an gane shine wani lokaci sai a dora mutum akan wani dan lilo haka haka ya dan dana haka sai ka ga ya fara rebellion an gane ko to wannan usulubin musulunci yana da irinsa ba za ka gaya mana ina jaka kuɗin nan ba ya ce ai ya maikin Allah na gaya maka cewa kuɗin nan duk sun mutu babu shi sai sai tura shi wajen Zubair bin Awwam dama ya ce likulli ummatin hawa likulli nabiyin hawari wa hawariyi az-zubair bin al-awwam sai ce zubair bin al-awwam fa masahu bi azab aje a dan dan dana masa kuda da yaki fadar gaskiya dan dan dana masa kuda an gane ko fa qala ai ko ana yi masa wannan sai sai ce ra'aitu huyay huyayyan yadufu fi kharibatin hahuna yace a tsaya tsaya ai na ga huyayyu bin khatta wato bin akhtab yana dan kai kawo wajen wayancan kangwayen ma'ana a dan duba wajen kangwayen can ko a can ya koyi na ga yana dan kai kawo a gurin aje a duba ana zuwa fa waje duhu fiha sai aka samu wannan jakar da kudin a ciki a gurin an gane ko faqatala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnai abi huqaiq da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe ƴaƴan abi huqaiq Abdullahi ibn Abi Huqaiq ƴaƴan nasu akwai Sallam ko Salam da Kinana su su biyu Kinana da Salam ko Sallam ahaduhuma ɗaya daga cikin su zauju Safiya bint Huyay shine mijin Safiya bint Huyay kafin ta zama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce cikin ƴaƴan Abi Huqaiq din Kinana shine mijinta wa sabani sa'uhum nisa'ahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe wayannan saboda sun saba alƙawari sannan wasa ba ni sa'ahu ya kuma kama matan su a matsayin fursunonin yaki wa zararihim da yayansu wa qasama amwalahum kuma ya rabe dukiyoyin su bin nakathi saboda warware alƙawari da suka yi shine annakath saboda sun saba alƙawari wa arada an yujliyahum yace to tunda duk yarjejeniyar da muka yi da ku kun saba sai annabi ya kudurci niyyar zai kore su daga garin Khaibar faƙalu sai suka ce da'ana na ƙunu fi halu silihuha suka ce amma ikin Allah to ka ban mu a cikin garin haibar mu yi sulhu da kai mu gonakin cikin haibar ɗin za mu ci gaba da gyara za mu ci gaba da gyara su da kula da su fada hannu a alamu biha mu muka fi sanin yadda gonakin nan suke in ma kun kore mutum da manoma ne suna da dabino sosai kun kore mu kila ba lallai ku ci gajiyar gurin ba ku kyale mana ƙasar za mu ci gaba da gyarawa da ita don mun fi ku sanin ita mun fi ku sanin ta walam yakul lahu wala li ashabihi gilmanu yakfunahu sannan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai ba su da wasu bayi wayanda za su kulan musu da wannan gonakin na Khaibar fa dafa'aha ilaihim ala shatr min kulli ma yakhruju minha sai annabi ya ba su gonakin su yahudan Khaibar din ya ba su gonakin bisa yarjejeniya da sharadin suna da rabin abinda aka samu na ‘ya'yan itace wa zar'in da amfanin gona wa lahum shaɗuru su ma musulmi suna da rabi. An gane ko? Maimakon a karɓa ya zama duk ba a amfana ba sai aka ce to su zauna su ci gaba da aikatawa amma in sun gama noma aka zo aka girbe aka samu abin nan za su ɗauki rabi na wahalhalunsu da suka yi sannan musulmi za a ba su rabi. Tunda an riga an cinye su da yaƙi ko an riga an kore su yanzu duk abin da ke gurin ya zama ganima to tunda ya zama ganima gonakinsu da suke noma su gaba da nomawa amma da sharaɗin za su ba da rabi su ɗauki rabi wa ala an yi ƙirrahun fiha ma sha'a kuma suka ce sun yadda ya basu su ci gaba da zama a haibar gwargwadon yadda ya ga dama ma'ana nan da shekara biyar ko shekara goma ko shekara ashirin da gwargwadon yadda ya ga dama walam ya ummuhum bil qatl ba dukansu ya game da kisa ba dukansu ya kashe ba kama amma quraizata kamar yadda manzo Allah ya game yan kabilar Banu Quraiza lishtiraki ulaika fi naqdil ahdi sabida a Khaybar an samu wasu sun saba alƙawari wasu ba su saba kuma waɗanda ba su saba din ba ba su goyi bayan waɗanda suka saba ba ko kun gane to shi yasa da annabi yanzu sai ya ware waɗanda ba su saba din ba sai su aka yi wannan maslaha da su amma Banu Quraiza kaga mun karanta a baya su sai wasu suka saba alƙawari waɗanda ba su saba din ba sai suka zama suna tare da waɗanda suka saba din a ra'ayi kuma suna goyon bayan sabawar tasu shi sa da annabi ya tashi sai ya haɗa su gaba ɗaya ya ke su kun gane wannan bambancin wannan da can wa amma haula'i falladina alimu bil masaki wa gayyabu wa amma haula'i amma su kuma wannan bangaren abinda ya shafi hoyayi ibn akhtab falladina alimu bil masaki waɗanda sun san da wannan jakar kuɗin wa gayyabuhu amma suka ɓoye ta wa sharadu lahu annahu in zahara kuma suka sharɗanta suka yi sharadi da annabi cewa idan wannan kuɗi ya bayyana aka gano shi fala zimmata lahu babu yarjejeniya an tashe ta babu alƙawari sun yi kun yadda sun ce babu kamar shi ammun nasa babu eh to shi dama kaga an ce a ji a dan a dan koya masa hankali ya bayani to ba shi kadai ba an tambaye wasu duk suka ce ai su ba sani ba yace to in ta bayyana cewa kuna da hannu a cikin boyeta kun yarda wannan alƙawarin babu suka ce eh da aka qatalahum wa innan annabi gaba ɗaya sai aka kashe su bi shar'in saboda sharadin da aka yi musu walam ya umma ahla khaybar amma bai game mutanen khaybar gaba ɗaya da kisa ba wayanda suka yi saba alƙawarin su kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartawa da wannan hukunci فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا بالمسك domin abin da yake sananne shine ba dukan su bane suka san da wannan jakar kudin ba dukan su bane shi yasa iya waɗanda ake ganin suna da labarin jakar kudin su aka yi yarjejeniya da su in ta bayyana aka gano fa suka ce sun yadda ba alƙawari alƙawari babu da haka waɗanda su ba su da masaniya da wannan su ba wannan hukuncin bai shafe su ba fa hadha nadhiru dhimmi wannan yana kamanceceniya da azzimmi wal mu'ahid idza naqada azzimmi wal mu'ahid kafirin amana idza naqada shi ma in ya saba alƙawari to shi ma ana masa irin wannan hukuncin walam yumalihu alayhi ghairu kuma in ya zama waninsa bai taimake shi ba akan akan haka ma'ana aka samu kafirin amana ya saba alƙawari kuma wani cikin kafiran amanan bai taimake shi akan saba alƙawarin ba to shi ma irin hukuncin da za a yi masa kenan in kuma an samu wani ya taimaka masa to da shi da wanda suka taimaka masa za su zama hukuncin su iri ɗaya ne wa daf'ul ardi ala nisfi yanzu ba da kasar noma da annabi yayi ga yahudan banu yahudan khaybar ala nisfi akan cewa suna da rabi musulmi suna da rabi dalilun zahiru a daidai wannan gabar akwai hujja bayyananniya fi jawazil masaqati wal muzara'ati akwai wani musaqa da kuma al muzara'a ka bada kai kai ne da gona baka da lokaci sai ka nemo wani shi kuma yana da lokaci kuma ba shi da gona an gane ko kuma ka daddasa dabinai kamar yanzu tun da dabino irin su goba irin su mangoro irin su tufa da sun zama na neman kuɗi wani za ga yana da gidan gona babba da an daddasa su sai ya samu wani ya ce ka zo ka dinga kula da su kana ba su ruwa kana cire musu kaza kana kula da su har su girma a zan baka kaza na fata gane wannan shi ake kira musaka shayar da amfani har ya kai lokacin amfanarsa muzara'a shine yin shuka ita ma a ci gaba da kula da ita har zuwa lokacin girbe ta to irin wannan yarjejeniyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da yahudawan khaybar ya nuna halaccin irin waccan yarjejeniyar ta almuzara'a da musaka a tsarin musulunci zaka iya kana da gidan gona ba ka da lokaci ka samu wanda zai dinga kula da gidan gonar ko ya dinga kula da abubuwan da aka dasa a ciki har zuwa lokacin a cire su sai a biya shi haƙƙin kula da su da yi ko a ce yana da kaso kaza a ciki kai kuma mai gona kana da kaso kaza a ciki wa kaunu shajari nakhlan la athar lahu albatta kasantuwar bushiyar da ke cikin gonakin dabino ne wannan ba shi da tasiri kwata-kwata ba a la'akari da dabino ko wani dabino ba hukumar shai'i hukumar da irin garin da su kuma bishiyoyin dabinai ne da su sawa'un duk hukuncin iri ɗaya ne wala farka babu bambanci an gane ko za ga wani yankin kaza su suka fa kasar su tafi karɓar abu kaza wani yankin su kuma kasar su tafi karɓar abu kaza duk yarjejeniyar iri ɗaya ce ma'ana irin yarjejeniyar da ake yi a inibi da ɓaure irin yarjejeniyar da ake yi a dabino da ire-irensa min rabbil ardi a ce iri mai gona ne zai samar da shi ba sharadi ba ne in kuka yarjejeniya wani ya to ina son za mu yi musaka ko muzara'a da kai saboda haka ga gona ta ka zo ka gyara ka kula da ita abin da aka samu mu raba ka dauki rabi yan dauki rabi yanzu kaga ai can khaibar annabi ba abin da ya bayar gonaki ne kawai ga suna aka ce su kula su gyara amma duk lokacin girbi ya girbe in an girbe suna da rabi musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sabai suna da rabi da aka ashe ba sharadi ba da yanzu a irin wannan yarjejeniyar sai kai mai gona ka nemo iri fa innahu lam yu'tihim albazara domin kuka duba anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su iri ba shi ma albattata kwata kwata wa hadha maqtu'un bihi wannan shine hukuncin da malamai suka yanke akai cewa in za a yi muzara'a ko musaka ba sharadi bane sai mai gona ya bada iri hatta qala ba'du ahli al-ilm har wasu malaman ma sun ce law qila bi ishtiradi kaunihi min al-amil lakana aqwa inda ma za a ce an sharɗanta iri wanda zai aikata gonar shi zai samo shi lakana aqwa to da wannan ya mafi karfi kawai kai gona ce taka ka ce to wannan gonar da gaskiya a baya shekarun baya duk da mun dade ba ma amfani ba ma noma ta amma a shekarun baya gaskiya ana dasa kaza da kaza da kaza ne yake fitowa da haka ni yanzu ba da lokaci in za ka yi ka zo ka gyara ka zuba kudinka ka yi da abin da za ka ka gyara in ka gyara abin da aka samu in amfanin ya mike a raba biyu ka ɗauki rabi ɗauki rabi to a ce shi zai nemo iri shi wanda zai yi aikin to wannan ya mafi ƙarfi ta fuskar hujja fiye da a ce a kai mai gona kai za ka nemo iri wallazina ishtaratuhu min rabbil mali waɗanda ma suka sharɗanta cewa iri mai gona ne zai samar da shi laisa lahum hujjatun aslan asali ma ba su da hujja aksara min alqiyas ba su da hujja da tauce qiyas kawai sun yi qiyasin irin wannan muzara'a da musaka din alal mudarabati sun yi sun gina ta ne akan mudaraba qiyasun su kenan kawai suna qiyasta ta da mudaraba na ba ta gane mudaraba shine ka bada kuɗi a juya abinda aka samu a raba riba ai kaga kudin kai ka samar da su naka sai ka ba wani shi kuma ga experience yana da shi ga wadataccen lokaci yana da shi ga amana yana da ita kai kuma ga kudin sun yi maka yawa a hannu in ka ce kai zaka yi ta juya su sai ka zama baka amfana kudin kamar yadda zaka samu wani kudin sa ya wuce shi shi kadai ya juya su in dai yana ya san me ake nufi da biyo kudin sun yi yawan da ba za su sarrafa shi kadai ba yana buƙatar wasu mutane su zo su kakkama masa shaguna yake so ya buɗe kamar guda 20 shi guda guda 20 zai kasu dole yana buƙatar ya sami yara masu amana da zai aje wani a nan ya kula da nan zai sake buɗe wani shago a cikin ya samu wani yaro mai amana ko dan uwansa ko makocinsa ko dai wanda harkar arziki ta haɗa su ya bashi ina fata an gane yanzu kaga anan ita mudaraba kuɗi zaka bawa wani shi kuma ya juya kuɗin in an juya ribar da aka samu ku raba gwargwadon yadda kuka yarjejeniya to wasu malaman da suka ce wanda aka ba shi irin wannan gonar ya aikata da suka ce a'a mai gona ne zai kawo iri sun kamanta irin wancan aikin da na mutaraba an gane ko yanzu mutum za ka juya kuɗi ya ba kai zai ce je ka nemi kuɗin ba shi zai ba ka kuɗin to yanzu anan shi wanda ya ce ga gona ka zo ka aikata ta ba shi zai nemo iri ba kana ce a tunda gonarsa ce shi zai nemo irin kai kawai zuwa zaka ka kula da ita ka dinga bata ruwa kana cire kaza kana sa taki da sauransu a kai za ka yi wani wa hadha ila an yakuna hujjatun alaihi aqar alaihim aqarab yace wannan hujjar tasu da suka kawo to hujja ce ma a kansu wannan shi yafi kusa da daidai fa inna fil mudarabati yaudu ra'sul mali ila al maliki domin a cikin yarjejeniyar mudaraba ta a ba da kuɗi ko a ba wani jari ya juya ko wani a ɗauki kuɗi a ba shi dinga juyawa riba da aka samu su raba gurgurdan yanda suka yi sharadi da shi da mai dukiya to sai ya ce fa inna fil mudarabati domin a cikin mudaraba ya qudur ra'sul ra'sul mali ai za ka ga uwar kudin yana komawa ne ilal maliki zuwa ga shi mamallakin kudin wa yaqsimanil baqi abin da ya rage ribar shi za su raba misali ya ba wa mutum miliyan goma ya ce kaje ka juya nan da wata shida insha Allah sai mu zo mu lissafi a ga abin da aka samu ko kuma wata harka ce wani ya samu ya ce ana yana son a bashi kamar miliyan goma to zan baka mudaraba mu yi mudaraba yanzu na baka nan da wata nawa za a gama harka ya ce nan da wata shida an yi an gama to sannan kuma yaya za a raba riba yanzu kaga in lokacin ya yi sai ya fara dawowa da nawa miliyan goma ko sannan kuma ribar da aka samu an samu kila miliyan biyu to ya kuka yarjejeniya a kun yarjejeniya za a raba daidai sai ya ja miliyan ɗaya ya baka miliyan ɗaya ma salamu na gode shi kai ma kana godiya shi ma yana godiya ya jawo maka arziki shi ma kuma ka taimaka masa ka samu masa ainihin wato ya samu arziki da kai an gane ko kaga gaban shi ma ya sake zuwa tunda ya dawo ya cika alƙawari bai ma wasa da kuɗin ka ba in ya kuma gano wata harka za ka kuma bashi ina fata an gane to wannan kaga ita ake kira mudaraba shi ita mudaraba sai an zo asalin uwar kuɗin sai sun dawo wane ya miliyan goma na da na karɓa ka ta a kawun zan tura ye sai ya turo ka gansu ƙirarren gasu nan sun shigo miliyan goma sai kuma sannan harkar nan da ake an samu miliyan ce to Allah ya sa musu albarka Allah ya amfana dabi da haka to ya aka yi ya dama mun yi kaza da kai to ni turo mun da wannan ita ce mudaraba walau shurida zalika to inda za a sanya irin wannan sharadin fil muzara'a a cikin muzara'a fasadat indahum to da ita muzara'a ta baci ta lalace walan yujru al bazra majra ra's al mal ra's al mal da aka bai kamata wa'annan malaman su gudanar da iri su masa hukunci irin hukuncin uwar kuɗi ba uwar kuɗi a mudaraba in an gama mudaraba sai an dawo da uwar kuɗin sannan kuma sai a raba riba to a muzara'a ba haka bane gona ce ba komai a ciki yayi yanzu a zo a ce sai an a ba komai a ciki zo ka gyara ta in an abin da aka samu mu raba biyu ka dauki rabi dauki rabi yanzu kaga duk abin da aka samu a gona ya za a zo a girbe shi ne an girbe kawai sai a raba shi gida biyu an samu buhu 200 daga ja buhu 100 ya ja buhu 100 shikenan na fatan gane da haka akwai bambanci tsakanin muzara'a da mudaraba malam ya tafi da mu kuma babin kasuwanci daga mas'alar yin sulhu da ahal wato khaybar sai kuma ya fitar da wani fikihu bal ajrahu majra sa'iril baqali bal ma ba wai irin wannan wato sun gudanar da hukuncin wanda zai aikin gona shi zai samar da iri sun gudanar da irin wannan hukuncin majarasa irin bakal irin hukuncin da ake wa sauran abubuwan da ake mabunkura ƙasa mabunkura ƙasa irin su doya irin su dankali irin su ire-iren irin su rogo mabunkura ƙasa shi ake kira albakal wa aidan fa innal bazara jara مجرى الماء والمنافع وايضا har wa yau fa innal bazara ai shi iri na gona jara ana gudanar da hukuncin sa ne majral ma irin hukuncin ruwa wal manafi'a da abubuwan amfani wanda za su amfa abubuwa kamar fatanya kamar yanzu shikenan in zaka yi irin wannan aikin shi mai gonan ne zai nemo maka fatanya ya nemo wheelbarrow ya nemo kaza ya nemo kaza shi zai dinga samar da ruwan da zaka zo kama gonakin kai zaka yi wannan da haka iri shi ma haka kai da zaka aikata gonar kai zaka je ka nemo iri ko dan wuri ko dan kaza ko dan kaza ga sunan da yawa kai zaka nemo kamar yadda kai zaka samar da kayan aiki kai zaka nemo ma'aikata lokacin girbi yayi ko lokacin noma yayi kai zaka nemo tarakta lokacin da za a yi kaza duk wa'annan suna kan shi wanda zai aikata ba mai gona ba fa inna zar'a la yakunu bihi wahdahu balla budda min sakai domin ai shi ita shuka ba za ta kasance wato la yakunu bihi ba ta kasancewa da iri wa da ushi kare ba ba da iri kadai shuka take zama shuka ba balla budda min sakai sai an dinga shayar da ita wal amal sai an dinga yin aiki wal bazru ya mutu a iya samu iri ya mutu wa yunshi'u Allahu zar'a amma kuma Allah madaukakin sarki ya tsirar da shukar min ajza'il ukhra ta wasu sasannin daban takunu ma'ahu min alma wanda za su kasance tare da shi min alma'i na ruwa war rihi da iska wa shamsi da rana saboda photosynthesis wa turab da kuma turbaya wal amali da kuma aiki fa hukumu hukumu hadhihi ajza da haka hukuncin iri hukuncin irin waɗannan bangarorin ne kaga ga ruwa ga iska ga rana ga ƙasa ga kuma aiki da mutum ya to iri shi ma yana cikin wannan hukuncin da haka ba za a kaga wayannan abubuwan ai duk kaga ba mai gona ne ya samar da su ba to haka iri ma ba za a ce mai gona ne zai samar da shi ba a yarjejeniya irin ta muzara kuma irin ta ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da mutanen Khaibar da suka ce a ban mu su wa'anda ba su saba alƙawarin ba da aka yi sulhu da su sai annabi ya ce tunda duk gonakin Khaibar din sun koma hannun musulmi an raba tsakanin musulmi da sahabbai a tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai to tunda su suna can Madina kuma ba su da yaran da za su zo su dinga musu wannan ayyukan sai suka bar gonakin ga mutanen Khaibar ku ci gaba da aikatawa amma ba mu ji annabi ya ba su iri ba ba mu ji ya ba da kuɗin ƴan ƴan barema ba ba mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai sun kawo wasu kayayyakin aiki ba duk su suka yi aikin kawai in lokaci yayi kamar yadda zamu karanta a gaba annabi taso wani cikin sahabbai yake a zo a zauna da su a yi lissafi a ga yadda abu ya kama a raba su ɗauki nasu kasan a ɗauko musulmi nasu kasan kun fahimta haka fa hukumu hukumu hadil ajza muna da lokaci lokaci yayi to mun shiga kuma abin da ya shafi mun tafi gona kuma ko insha Allah sai sai mun dawo ke insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله